أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yawa musulmi barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda yake cikin makarantar cajd a birnin da magaram jamhuriyar niger yau muna ranar laraba 23 ga watan zulqaida shekara ta 1446 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 21 ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin alwajizu fi aqidatus salaf salih ahli sunnati wal jamaa wannan darasi da zamu yi shine darasi na 20 satin da ya gabata cikin taimakon Allah subhanahu wataala mun tsaya a daidai gabar da malam ya fara ambato mana manya manya daga cikin alamomin tashin alkiyama malam ya zano guda biyu kenan a yau za mu tashi daga ta uku daga cikinsu wanda malam ya ambata a darasin da ya wuce daga cikin manya-manyan alamomin tashin alƙiyama malam ya ce akwai zuhurin mahadi bayyanar mahadi wanda muka gani a cikin satin da ya wuce sunan shi da kuma nasabar shi da kuma inda zai ainihin bayyana da kuma tsawon kwanukan da zai yi a duniya da kuma ayyukan da zai yi bayan shi malin ya ambato khurujin dajjal akwai dajjal wanda ake cewa da Hausa dujal shi ma dai zai fito kuma fitowar shi dai ce daga cikin alamomin tashin alkiyama manya manya a yau zamu tashi gaba ta gaba Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci malin Allah ya kara lahiya gare shi ke cewa wa nuzulul masihi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam bayan mahadi ya bayyana dujal ya hoto alama ta gaba daga cikin alamomin tashin kiyama manya-manya shine annabi isa zai dawo bayan ƙasa annabi isa alaihi salam mun sani da cewa ya yi rayuwar shi kafin ma a turo annabi sallallahu alaihi wasallama sai allah ya ɗauke shi zuwa gare shi kuma hadisan da suke nuna miraji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sama annabi ya tabbatar da cewa annabi isa yana sama domin ya haɗu da shi a sama to Allah zai sabko shi ban kasa a ƙarshen lokaci bayan dujal ya fito ya fara fitintunan al'umma annabi isa zai fito malam ya ce indal manaratil baida'i sharqiyya dimashq sham gurin da zai fito ma annabi sai da faɗi shine zai fito indal manaratil baida sharqiyya dimashq sham zai fito wajen al manaratil baida al manaratil baida fasara shi shine haske wanda yake fari ko kuma fitila wadda take fara to wannan wani guri ne na musamman fi dimashq asham wanda yake cikin dimashq asham dimashq suna ne wanda yake na na larabci a kuma abinda ake ce mishi a yau shine damas in ka shiga cikin internet ka rubuta damas za a gwada maka d a m i s damas ina ga birni ne daga cikin biranen sham wadda kuma mun faɗi a darasin da ya gabata sham ita ce a yau ake ce ma ƙasar siri kenan da masu wani gari ne a cikin siri a can ne allah zai sauko da annabi isa alaihi salam in ya sauko malam ya ce ya kunu nuzuluhu ala ta'ifatil mansura allati tuqatilu ala alhaq in ya sauko zai sauko a cikin wayansu jama'a al-mansura waɗanda suke abin taimakawa daga wajen Allah allati tuqatilu al-haq wanda su wannan jama'an da zai sabko a cikin su suna yin yaki alal haqqi akan gaskiya yaki su suna yin shiri akan gaskiya da kuma tsoron Allah subhanahu wata'ala yace wa takunu mustami'atan liqitalid dajjal a daidai lokacin da annabi isa zai sabko cikin wannan jama'a zai sabko ne ya same su sun haɗu sun shirya ta karnas ta kano don aje a yaƙi dujal saboda dama mun ce dujal ya fito kuma mun faɗi da fitinar da dujal zai ma al'umma to in abun ya kai ma al'umma masu imani za su haɗu su ce to a haɗu aje a yaƙe shi ka a bar shi haka nan ya ci gaba da gallaba akan al'umma to ana cikin wannan taron sai Allah ya sabko annabi isa kuma sai ce fa yanzu waqta iqamati salah zai sauko daidai lokacin da za ta da sallah Allah zai sauko shi an aka zo daidai lokacin sallah to yanzu ya zo sai mu yi tambaya anan shi annabi Isa annabin Allah ne kuma manzan Allah ne shi kanshi da Allah ya aiko shi ya aiko shi da wani wata shari'a ta musamman kuma yanzu gashi ya dawo a cikin zamani na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su ma shari'arsa daban wadda ba ta shi to yaya za a yi kenan shari'a shi zai bi a matsayin shi na manzo ko kuma shari'a annabi zai bi tunda kuma yanzu ya sauko daidai lokacin da za a tada sallah sallah al'umma annabi isa ba irin ta wace sallah al'umma annabi muhammad kuma kristoci suna ɗaukar annabi isa a matsayin jagoran su kai wasu mata suke allansu to in annabi isa ya dawo za a tada sallah ya mi zai faru yace wa yusalli khalfa amira tilka ta'ifa in an tada sallah limamin da zai ba da sallah annabi isa zai zo cikin sahu ai sallah da shi ba shi zai ba da sallah ba kaga anan annabi isa zai yi sallah irin ta al'umma annabi muhammad kaga ya aje shari'ar da Allah ya goshi da ita kenan me yasa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar shi tana kasancewa ce nasikha li jami'i shara'i ba qablahu daga lokacin da Allah ya turo annabi muhammad duk wata shari'a a ban kasa an shaye ta shari'a musulunci ita ce abin bi saboda haka ya annabi ya dawo annabi isa in ya dawo ba zai ce ba to tun da ni ma da ina da shari'a barin zo in yi irin tawa a shari'a shi tuntuna riga in shahi ta yanzu shi ma ya dawo shari'a annabi muhammad zai sallallahu alaihi wasallam saboda haka zai yi sallah a bayan limamin wannan jama'a malai ce wa huwal mahadi kuma limamin nasa shine mahadi mahadin da ya bayyana kahin dujal dujal ya zo ya isko shi ya fantantani mutane to kalkashin tutan mahadi za a taru a yi niyyar yakin dujal sai annabi isa ya sauka ya annabi isa ya sauko lokacin sallah limamin shi ne mahadi annabi isa zai sallah a bayan shi kuma aka je yakin wa annahu yaqtulu dajjal wanda zai kashe dajjal din shine annabi isa kaga wani ikon Allah ke yaqtuluhu bi harbatihi zai kashe shi da mashin shi saboda da mashi zai kashe dajjal ke a ina zai kashe shi yace bi babiluddi sharqiyya bi baiti baitul maqdis ha gurin da za ka shiga yana amal a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai kashe shi a wani guri da ake ce mashi babiluddi babiluddi shi wani guri ne wani wani kauye ne wanda yake a kusan baitul maqdis baitul maqdis kuma shine masallacin al-aqsa masallacin jerusalem ne yanzu wanda ake na ake tabbatana ana ta ana Isra'ila tana ta kai hari ga musulmai yayin suna sallah a can akai musu hari za ta dawo a cikin hayyacin ta wannan Jerusalem kuma insha Allah sai mun kwato ta lokaci ne kawai wannan alƙawari ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta dawo ƙarƙashin tutan musulmai kuma musulmai za su yi jagoranci a ƙarƙashin wannan masallaci saboda dama masallacin shi ne domin masallacin Baitul Maqdis mun karanta a baya cewa shine lokacin da Annabi ya yi Isra'i ya tattare da annabawa a wannan masallacin ya ba su sallah to kuma ta yanzu wani bai yahudi zai ce maka masallacin su su dai ci zamanin su lokacin zai zo da zamu kwace abu mu yace wannan gurin babin luddi wata kofa ce wasu su cewa wata kofa ce daga cikin kohohin da suke kewaye da masallacin wasu kuma suka ce a wani kauye ne wanda yake a baitul maqdis in kusa da baitul maqdis wala kulli halin dai sunan gurin babul luddi wannan gurin nan ne inda annabi isa zai kashe dujal wa ya hukumu fil ardi bi shari'atil islam zai yi hukunci tunda yanzu an kashe bijal kuma adalci zai dawo hannu sannan kuma ni'ima za ta ƙara wanzuwa sama da ni'ima da ta wanzu a lokacin mahadi bayyana mahadi annabi isa kuma yanzu tsarin giwa ya take na rau da mahadi shine shugaba bayan bayyana shi domin zan annabi isa ya zo kuma shi ma dai tsarin giwa ya take na rau wanda zai jagoranci kuma shine annabi isa mahadisi ya kasance karkashin tutar shi to haka nan ne daraja take a wajen Allah subhanahu wataala wanda Allah ya ɗaukaka a cikin daraja a kullum in yazo sai a bashi daraja shi kai in kana da karamcin daraja akan wani wanda ya fi ka daraja to ana so ka yi mashi itirafi da darajar shi misali kai talaka ne Allah bai hore maka ba sai aka samu wani mai kuɗi to ka girma wannan kuɗin da Allah ba shi daraja ce wanda Allah ke ba wanda ya ga dama to kuma ka gani ai su masu kuɗi a ko ina ana daraja su ko a wajen majalisar ilimi in ka zo za ka gani ka wasu masallatai sai gani masu kuɗi a saman kujera ko wanda sai ya ce to wai wannan shi wannan renin wayan bai gane ba nan kowa ba ilimi ya zo ne ba kowa zai ilimi ya zo ne ba amma su wa'annan Allah ba su wata falala ne ta musamman kamar yadda Allah ba malamai su falala ta ilimi to haka Allah yake yarba abubuwan shi saboda haka kowa a bashi matsayin shi kamar yadda Allah ya bashi sai yake cewa wa yahkumu fil aqdi bi shari'ati al-islam zai yi hukumci da shari'ar musulunci kaga ba da shari'ar shi baka ce shari'ar annabi Muhammad ne ita zai yi hukunci sai yace fa yaksiru saliba babban magana annabi Isa zai karya as-salib shine cross ina masu rada da cross a wuya ai mun san cross ko shi ne wannan filiskin ta kristoci annabi isa in ya zo karya ta zai duk inda aka ganta ya an karya kaga kenan wa'inda suke sanya cross a matsayin alamar bin annabi isa kaga tun daga nan ma an gaya maka karya suke babu wata cross da take da alaka da addinin annabi isa a abin in ya zo abu na farko ma da zai ware zai karya wannan cross king wa yaksuru salib zai karya wannan asalib shine cross king wani wadda ta zama to shi'ar alama ce ta addinin kristanci ita zai fara yaka sannan wa yaqtulul khinzir kuma zai kashe alade kaga su masu addinin kristanci suna cin alade ko to annabi isa ne zai kashe shi kaga ya barranta da su kenan alamar da suke nuna cewa alama ce ta bin shi zai karya ta sannan kuma abin da suke ci da sunan addinin shi zai kashe shi kaga yayi babu ni babu kuke sannan malin yace wa yad'ul jizya kuma zai dora jizya menene jizya jizya ita ce dariba ko kuma a ce karo a wasa karo ake cewa ko duk dan da ya san karo wanda ake zuba ma meri wannan karo ne wanda ake zubawa amma akan dora shi ne akan wa'inda suka shiga cikin zimmatul islam alladhina yadkhuluna fi zimmatul islam shine wannan kasar kasar musulmai ce musulmai suke yaki a ciki suka yi yaƙi suka ci da yaƙi saboda ta zama ta musulmai shari'a musulunci zai aka tunda annabi isa ya zo zai yi aiki da shari'a musulunci to akwai wanda za su zo su ba za su shiga cikin addinin musulunci ba saboda shi addinin musulunci ai ba tilasta mu mutum ya shiga kai ya shiga mana an je lahira ya tantance to amma in ya zo zai yi zama a cikin ƙasar musulmai shari'a musulunci akwai karatun da aka ce ahalus zimmati waɗanda suke mutanen zimma za su shigo inuwa menene zimma shine inuwa za su yi inuwan musulmai za su yi rayuwa a ƙasar musulmai amma za su ringa biyan karo wannan karan da za su biya shine zai ba da dama duk abin da ya taso ya shahe su to wannan al'ummar musulman za su ba su kariya kambacin wannan karan da suka biya su kuma wannan karan da suka biya zai ba su dama su yi addinin su ba wanda zai takura musu to annabi isa in ya zo zai maido da jizya wannan an yi ta tun a lokacin da baya yanzu babu jizya a wannan zamanin in ba haka ba yanzu kafirai nawa gani a Nijar suna nan suna rayuwa su karan wa suke biya ba wanda suke biya abin an badda shi amma a ƙarshen zamani annabi Isa ya zo zai dawo da shi kafirai sai sun biya za su zamana in ba haka ba kuma musulmai ba za su ba su kariya ba kuma za su yafe su sai ce fala yaqbalu illa al-islam annabi Isa in yazo ba zai amshi kowanne irin addini ba in yahudanci kake in kristanci kake in majusanci kake ba zai yarda da wannan addinin illa al-islam sai addinin musulunci kadai domin dama shine addinin Allah shine addinin annabawa baki daya inna ad-dina indallahi al-islam lalle addini a wajen Allah shine addinin musulunci sai malam yace wa yasudul amnu wal amanu war raha bayan waɗannan abubuwan da annabi Isa zai yi abinda zai mamaye al'umma shine al'amnu zaman lafiya kaka ga duka wannan tashe-tashen hankulan da ake a duniya ana ta kashe-kashe da wuya gari rana ta fito ta fada baka jiwa ce mutum dubu kaza sun mutu ƙarshen duniya bayan annabi isa ya zo ya kashe dujal abin da zai dawo zaman lahiya sai a yi shekara da shekaru ma baka jiwa ce an kashe wani kowa lahiya shirin ana zaman lahiya duniya ta kwanci hankali ya dawo a duniya sai ce kuma warraha sannan kuma da ni'ima duk inda ka juya tsammani mala ko ina ni'ima zai dawo a ban kasa وترفع وترفع من الأمة الشحناء والتباغض والتحاسب wannan lokacin daɗi gare shi jama'a sai dai lokaci ne mai hatsarin gaske ba kowa bane zai same shi kubuta yace bayan ni'ima ta yaɗu a duniya sai Allah ya cire ma al'umma ash-shahana'u wat-tabawu da kiyayya da kyashi wata hasud da hasada za a cire ma kowa hasada daga ranshi za a cire ma kowa kyashi da kuma kiyayya kowa san ɗan uwan shi yake kowa san kowa yake babu mai kyashin wani babu mai hasada wani sannan kuma babu mai ma wani bakin ciki in kaga wani ya samu alheri ya ka taya shi murna ka taya shi jin daɗi baka jin komai a ranka amma yanzu haka ne a'a yanzu kan ka kun ya samu abu ma ka kai Allah sa in ya kwana bol wa abokin ka ya sayi moto sabo ya kace to Allah sa in ya kwana bol sai su kama shi saboda tsananin kyashi da keta to wannan lokacin bayan nima ta yaɗo wannan ketar da kyashi za a hudda shi daga cikin zukatan mutane kowa zai ringa san dan uwan shi babu shi a cikin al'umma sai ce wa ta'ummul barakat wa takthurul khairat sai albarka ta mamaye al'umma kowa abin da taba albarka zai sannan wa ta'um wa takthurul khairat sai alkhairu su yawaita ko ina alkhairi ne duk inda ka yi sai ga alheri yana ta yanzu yana ta yaɗo a cikin al'umma sai ce wala yurgabu fiktina ilmali li kathratihi kai a wannan lokacin malam ya ce babu mai watan ma ya tara dukiya da yawa saboda ko ina dukiya ne za ka iya ɗaukan kyautan miliyan goma ka kai ma wani ya ce wallahi ni wallahi ba inda lansa ta kawo wuce da ita a nemi wani a bashi yanzu ya yi kama mutum miliyan goma ya ce a yi gaba a'a ko shi kaka ba shi ya amsa to wancan lokacin saboda yawan alkhairin ne kowa cikin ni'ima yake kowa mai kuɗi ne to zaka kai ma wani alkhairi da da dukiya mai yawa ce maka wallahi shi bai babu inda zai sata da Allah ya gaba da ita ka nemi nika bashi saboda yanda wannan abubuwan da dukiya mai yawa za ta yi yawa sai ce wa yantashiru silmu fi jami'il ma'mura zaman lahiya sai ya yadu a gaba ɗayan ƙasa duk duniya ko ina ka ta zaman lahiya ake sai kaga mutum ya tashi daga nan ya bi dajin Allah ya yi wata ɗaya na tahiya ko kura baya gamba da ita ballantana in ta'adda saboda zaman lafiya zai yaɗu a duniya sai ce watan tahil hurub yaƙe-yaƙen da ake a duniya kuma za su zo ƙarshe saboda saboda annabi ne yake jagoranci kuma annabin ma manzo kuma manzan ma ulul azmi minar rusul ulul azmi minar rusul ma kuma ruhin lahi annabi isa ai musa da Allah ya halicce shi ko kaga yana da matsayi a wajen Allah saboda haka in yi zo fara jagorancin al'umma duka wa'annan abubuwan da malam ambata za su dawo a cikin ƙasa kuma al'umma za su ji daɗi da yalwa a lokacin wannan wannan ita ce alama ta uku daga cikin wa'innan manya-manyan alamun tashin alkiyama sai malam ya ce wa min alamati sa'a yana daga cikin alamomin sa'a alamomin tashin alkiyama manya-manya bayan annabi isa ya wuce ko kuma a lokacin da annabi isa ya bayyana tunda a kullum muna wadda muka caka kuma ce wa'annan alamomin in ɗaya ta bayyana ɗaya take biyowa baya in ɗaya ta bayyana ɗaya take biyowa baya ba sai ba lalle ba sai wannan ta kare wannan ta zo kun ga mahadi shi ya fara bayyana yana nan yana nan sai dujal ya zo suka yi zamani ɗaya ga dujal ga mahadi a lokaci guda sannan kuma annabi isa ya zo ya suke su dukan su uku ga annabi isa ga dujal ga mahadi ko to ana cikin wannan kuma sai khuruj ya ajuju wa ma'ajuj sai kuma yanzu me zai zo Allah zai bayyana ya ajuj da ma'ajuj sai wani ya ce ta juj da ma'ajuj ya ajuj da ma'ajuj suke wannan ya ajuj wa ma'ajuj wani in yi sunan sai yi suna ne guda biyu sai ce kenan abu biyu ne da ya ajuj da ma'ajuj a ba wai abu biyu ba ne ba wannan sunansu ne abinda aka kawo dangane da yajuj da majuj shine wa'annan su wa'ansu halitta ne masu zaman kansu wa'anda wannan halittar su ba mutane bane ba ba aljannu bane ba sannan kuma ba dabbobi bane wata halitta ce ta musamman wanda Allah ya dama ai ba wanda san adadin halittun ubangiji sai shi kadai yawan yajuj da majuj sun limka yawan 'yan adam a haka za su hutu adadin siyallin ka mutanen duniya kuma menene suka wato in suka wato su kawo aikin su ɗa banna ba abin da suka duk inda suka isko banna ce suke su kashe na kashewa su kakkare na kakkarewa su cicira na cicirawa su yi gaba aikin suke ana ba da wata ruwaya dangane da su aka ce in suka taho saboda tsabayen yawansu in suka isko teku kamar yanzu a ce filibin nijar ka filibin nijar ma ya karami ne yanzu da tabarin ba da misali da ruwan maliya ina mai yawa ko in suka zo ruwan maliya wai in na harkonsu in ya zo in zai su bulaga ruwan maliya su wuce in suka fara sha suka fara sha sai sun shan yashi duka in na ƙarshe ya zo tun da ai a tare suke tayya in ana tayya a tare da jama'a akwai na gaba akwai na baya ko to in na gaba suka bulaga ruwan maliya suka sha suka sha in na ƙarshen ya zo sai dai ya isko ya ji ana cewa nan wurin dawa nan nan wada an taɓa yin ruwa a wurin saboda na gaban sun shanye wurin ya bushe kamas kahin na ƙarshe su iso ku dubi yawan ruwan maliya yin yake wanga yana nuna maka mai wanga yana nuna maka yawan su shanye ruwan za su yi kaf komi musu bari yayi sun zo na ƙarshen in zo ma ya dai a ce mashi nan wa an taɓa yin ruwa a baya kamar yanzu da ake maka labari a ce nan ungo ko da nan tabki ne a ce ake maka da nan tabki ne a da yanzu tabki ne a shekaru sun ga kenan wanga yana nuna cewa yawan su ya wuce a ba da misali malam yace wa hum min kulli min kulli hadabin yansilun wannan halittu za su zo duk wani tudu sai sun hayo shi sun gangara ko ina a cikin kasa sai sun je yuhlikuna al-harsa wan nasl abinda suke hallakawa shine abincin gona amwanin gona ya kun yi shirka kun kare suka zo kawai su ciccire komai su gaba wan nasl kuma hadda mutane suke kashewa su kashe amwanin gona su kashe masu gone kaga su aikin su wa yufsiduna fil ardi fasadan azima malai yace kuma zasu yi banna a ban kasa banna mai girma to yanzu su in suka shigo rasa yadda za a yi da su aiki an rasa yadda za a yi da su ƙarshen abin da ake rawaitowa shi ne za a je a hayo saman wani dutse idan a tsere saboda in baka tsere baka shekara su za a hayo wani saman dutse mai girma wasu na cewa dutsen na can garin makka ne a bakin garin makka wanda yake can wani zai hau wannan dutsen amma ba ka ba kowa hallaka shi za su yi suka hayo wannan dutse suna jira Allah ya yi ikon shi inda yanzu irin wannan annoban in ta zo ba wanda ya isa maganin ta sai Allah to kai in gatsa kashe kanas bindiga batta musu bom batta musu nukiliya batta musu yawan ka jawo ban ma ko ta nukiliya bai wuce mutum goma su mata cikin da su kuma an ce sun limka yan adam yawa ya za ka kiyaye da su ba abin da zai musu kawai banna ce su suna gaba daga ƙarshe in kowa ya sallama Allah ya mana maganinsu to Allah sai yi maganinsu kawai kaga Allah kenan da rahama in Allah ya nuna muku kun gaza sannan shi kuma sai yazo da abin shi yazo da hikimar shi malam yace wa fa yusallitu Allahu alaihim dudan saghiran yadkhulu fi dimaghihim ai Allah ya turo ya karar masu sa girman ta bai kai guda ba sai ta shiga cikin kunnuwansu kowa a turo mai tsutsa ɗaya ta shiga kunnen shi tsutsa ɗaya ta shiga cikin kunnen shi wannan tsutsa da ta shiga cikin kunnen shi bala'in da zai ta sababa a kunnen ya ajuji wa majuji shi ne zai kashe su wato na Allah yana so ya nuna maka kai ba kowa bane ba yanzu ka dubi ajuji wa majuji duk duniya sun addabi kowa kowa ya rasa yadda zai da su an mai da alamari ga Allah amma Allah ne tashi Allah kasi mini da ya kashe su da tsutsa wannan Allah shi ne yake cewa ka ji tsoron shi ka ji tsoron azabar shi wanda yake maka maganin abin da kai karasa yadda zaka yi shi da ya susa a kararrama guda ɗaya ina yawan ba da misalin nan ina cewa ko kai yanzu ka yi imajini ai kowa ya san azabar da sabon yake ma mutane ko yaya sabon yake ga kanan katoto da kai amma sabon ya addabe ka wataƙila ma a ya kwantar da kayan kai ka ga likita in ka ta yi likita ce ma ka ringa shiga maganin sauro ka ringa shiga cikin sanyi ko me yasa ka shiga cikin sanyi ba ba karama halitta bace ba ka zauna kai ta kashe su wannan ba za ka iya ba wannan Allah ne yake nuna maka kai ba kowa bane yanzu ka kaddara a ce in mutum ya mutu kawai Allah baya mishi ba azaba komai a cikin kabarin shi saburo da bakwai za a turo mai kadai saburo da bakwai kadai ya lamarin su zai kasance a akwai damuwa mai saboda ko ɗabi aka barka da shi ai zai iya kai ka barantana ɗan bakwai to amma allah subhanahu wata'ala adadin wato dakarun shi shine kaɗai sani wa ma ya alamu shinu da rabbika illa ba wanda isa adadin dakarun bayyana ka sai shi kaɗai saboda haka allah zai turo wannan tsutsa ta shiga cikin kwakwalansu mana ya ce fayin mutu na mautan jarat za su yi mutuwa irin mutuwa da hwari suke yi mun san hwari ai fara wa ya taɓa ganin yadda fara suke mutuwa in an yi hwari a cikin ƙasa annoba ta fara a ƙarshen da ake amfanin gona ya wara mutuwa an allah turo warar ƙasa annoba ce akan zuwa a watsa musu kwazon ko an aka watsa musu kwazon ya mutuwa su take daga nesa in kaga mutuwa hwari abin bakken gari haka zaka isko su gaba ɗayansu ga sunan burcik a zuba a cikin ƙasa duk sun mutu to haka wa'innan ya juju wa majuju za su mutu bayan Allah ya kuma su wannan tsutsa sai ce wa tamtali ul arda min natmi yanzu kuma ba Allah ya kashe ba to kuma mutane har yanzu ba sha musu lafiya ba mutane ba su kubuta ba ƙasa za ta cika da warinsu duk duniya duk inda kai warinsu ne saboda sun mutu ga suna a kwakwance Allah ya ba ku dama tsiratar da ku wanda kuka tsira amma dai baku iya yawo saboda warin su ya addabi ku lumwashin ku ba za ku iya jin lumwashi mai kyau nan mutum cikin sheke lalacewa kuna zama ta sakin tuza baku iya yin lumwashi dai ku tashi ku watsi to yaya kuma aka ce duk duniya ta cika da warin wa'annan halittu kaga dai har yanzu dai an gudu ba tsira ba kenan sai ce fa yursilu Allahu alaihim tayran tahmiluhum wa tatrahum fil ardi haythu sha'a Allah in Allah ya lura da yanayin da mutane suke ciki sai Allah ya turo kuma tsuntsaye Allah shi ya kashe su go kuma ya san da warin sai ya turo tsuntsaye kowane tsuntsu zai ringa kwasan wannan yaji da majuyi su yi sama su ta yi can wani guri inda Allah ya so su jefa su yanzu an kwashe muku su go ku ci gaba da rayuwa bai yayi ba din lokacin alama su ce dan adamin ya ga alama su mahurgita yake saboda yanda suke azabtar da mutane to daga nan kuma mai Allah zai kare sun mai yursilu Allah mataran ya gasilu athara sai Allah ya sauko da ruwan sama kuma sai ya wanke kasa gaba daya kaga Allah ya maganin su shi kadai wannan su ne alama ta wato hudu kenan daga cikin alamomin alkiyama manya-manya wanda Allah subhanahu wata'ala zai turo kafin tashin alkiyama sai malam ya ce yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya kuma bayan wannan abin da zai zo وقوع الخسوفات الثلاثة العظيمة za a yi tsawa guda uku manya-manya a ƙarshen duniya ya ka ce tsawa shine wani abu wanda zai huto daga sama ƙara ne wanda in ya fito zai waɗo cikin ƙasa duk duniya kowa sai ya ji ƙara ina cewa duk duniya ne saboda mu ringa tunani da yadda duniya take duka kwantinan in duniya gaba daya kwantinan guda hudu ko biyar ko duka yi sun shi karan wannan abu yan afirka za su ji kamar yadda yan asiya za su yi yadda dan niger ya ji haka dan amurka zai ji karan kuma karan a guri ɗaya ne ya faru saboda ƙarni shi ne hasa to a ƙarshen duniya za a yi wato hasafi guda uku tsawa guda uku manya-manya ta ummu a makina kafira ta mirat za ta yadu wurare da yawa a cikin ƙasa waɗansu tsawawaki ne na ɗaya ya ce haskun bilmashir tsawa ta farko za a yi ta a gabas ta duniya tsawa ta farko daga gabas za a yi ta wa haskun bilmagrib tsawa ta biyu kuma za a yi ta a yammacin duniya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ɗaya a gabas ɗaya a yamma sai ce wa haskun bi jaziratul arab ɗaya kuma za a yi ta a jazirar larabawa jazirar larabawa shine yankin yankin golf ake cewa yankin golf su ne abin da ya da kasashen imarat kuwait qatar saudiya da sauransu to a wannan yankin a nan tsawon ta uku za ta fito duka wannan tsawon wakin ko ina za a yi su a duniya kuma in aka yi su alama ce hallau da take nuna cewa alkiyaman nan wa jama'a ta zo tunda dama wasu sun bayyana kafin ita ita ma za ta zo ta bayyana bayan wannan alama ta biyar malam sai ce wa khurujil dukhanil kathif ta bayan wannan alama akwai wata alama da za ta alama ta gaba da za ta zo shine hayakin da zai fito mai yawa Allah zai turo hayaki a duniya wannan hayakin da zai turo alladhi yamla'u ma bayna samawati wal ardh hayaki ne da zai cika abin da yake tsakanin sama da ƙasa duk duniya ko ina hayakin sa ya kusa wa ma bayna al-mashriqi wal maghrib kuma zai keta abin da yake tsakankanin gabas da yamman duniya to in yazo ya umu duniya yace zai gama duniya gabaki ɗaya babu inda zaka tai a duniya face wannan hayakin yana ko ina sai ya shiga yanzu ka dubin da hayaki yake tahiya a cikin ƙasa amma zama ba da misali da hazo misali lokacin sanyi ai mun gani da hazo yake kaga ya a tashi yanzu da marice babu hazo amma da sai ka tashi hazo ya haɗa duniya to haka wannan hayakin da Allah zai turo zai haɗa duniya gaba ki da sai ce fa ya akhudhu bil mu'minina kazukma tunda in ya haɗa duniya kowa ya shaƙa sai ce to mu'mine in suka shaƙe shi zai zamanto musu kazzu kuma kaman mura zai kama su kaman mura zai su ringa yi wa yadkhulu fi manafidil kuffari wal munafiqin zai shiga cikin ƙohohin kafirai da munafikai zai ringa ratsa su suna shaƙar shi sai ce فينتفخون حتى يخرج من كل مسمع منهم za su ringa tari da majina saboda wannan hayakin har sai ya ringa fita ta ga duk wata ƙofa da take jikinsu zai fito daga kunni zai fito daga hanci zai fito daga baki zai fito daga ido zai fito daga duburarsu da kuma gabansu saboda yadda zai kama su wannan alama ce in yi shi kaga in yazo kenan hayakin su musulmai abin da zai sa musu mura amma kafirai zai ringa fitowa duk wata kowa ta jikin su kaga daga nan ma an zo lokacin da aka fara za a fara bambance musulmai da kafirai dama karshen duniya haka to wannan hayakin da zai zo yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama da za su bayyana kafin kafin tashin alkiyama bayan shi malin ya ce wa min alamatiha yana daga cikin alamomin ta manya-manya tulu'u shamsi min maghribiha shine rana za ta bullo daga yamma ban magana kenan kaga dukan mu dai abinda muka sani rana tana fitowa daga gabas ta wada yamma to wannan abubuwan da muka ambata duka in suka faru lokaci zai zo wannan an aka tashi da sai sai a ga ranar ta fito daga yamma fala yaraha ahadun illa amana to ita wannan fitowar rana daga yamma ita ce har yanzu a duniya wa duk da wannan alawun da zai bayyana akwai wanda zai akan kafirci amma daga ran da aka tashi da sahaya ga rana ta fito daga yamma kowa sai ya shiga musulunci har kafirai sai su ce kai wanga abin da gaske ne mun yi imani da Allah malin yace walakin la yanfa'u nafsan imanuha sai dai in rana ta fito daga yamma ha ko ka shigo musulunci musuluncin ka bai ba ba amsa ba sai ce wala tuqbalu tawbatul asi ba'daha kuma duk wanda bai riga ya tuba ba har ya bari rana ta fito daga yamma ko ya tuba Allah bai amsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisi ya tabbata daga abi hurairah Allah madaukake sarki ya kara yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha annabi yace al-qiyama ba za ta zo ba har sai rana ta fito daga mahawadanta shine yamma ke fa iza tala'at fara'aha an-nas in ta fito daga yamma mutane suka ganta annabi yace amanu ajma'un gaba ɗaya kowa sai ya ce yayi imani da Allah annabi yace fa zalika yace wannan kuma حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا annabi ce wannan kuma ai imani ne wanda imani ba zai yi amfani wanda ya yi shi ba kahin wannan lokaci ko kuma ya riga ya aikata wani abin kirki a imani shi kenan a yanzu ne mutum yake da damar ya tuba daga laifin da yake ma Allah a yanzu ne mutum ke da damar ya bar kafirci shigo musulunci daga rar da rana ta fito daga yamma ko ka shigo musuluncin ka bai ba ko ka tuba tuban ka bai ba to wannan ɗaya ne daga cikin manya manyan alamomi wayanda suke nuni zuwa ga tashin alkiyama sannan abu na gaba ya ce mala ya ce min alamati yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya manya khuruju dabbatil ardi min mawdi'iha akwai wata dabba ta ƙasa wadda Allah zai fito daga cikin ƙasa ita ma za ta fito wadda ita kuma wannan wannan dabbar da za ta zo ita tana daga cikin alamu na ƙarshe-ƙarshe ma wanda daga su kawai kiyama ce zai Allah zai fitar da wata dabba wa hazihi dabbatu azimatu malam yace wannan dabbai girmanta ya kai girma tana da girman gaske sosai tukhalifu ma ahidahu al-basharu min ad-dawabi khilqatan wa amalan wannan dabbar da Allah zai fido saboda girmanta ta saba da yanda 'yan adam suka san dabbobi khilqatan a wajen halitta dan adam bai taba ganin irin ta a halitta ba wa amalan kuma a wajen aiki ma dan adam bai taba ganin aiki irin na wannan dabbar ba domin ita wannan dabbai malam yace id tukhatibun nas wa tukallimu za ta ringa ma mutane magana kai a yanzu a duniyar nan kaga dabba mai magana ta zo ta isko ka ta ce malam sani ya hutu babu babu wannan dabba to a ƙarshen duniya in wannan dabba ta fito ita magana za ta yi da mutane sannan kuma daga cikin aikin ta wato mai yuzul mu'mina min al-kafir za ta tantance in ta zo ta isko mutum uku sai ta hudda mumini ta hudda kafiri ta ce wani kai mumini ne wani kai kuma kafiri fa ammal mu'min malan ce to shi mumini in ta zo gare shi fa innaha tajlu wajhahu hatta yushrik za ta kalli huskar shi hatta ya shi har sai huskar shi ta ringa haske wannan kaga da kaga dabbar ta zo gare ka huskar ka ta haske to kai mumini ne yace wa yakunu zalika min alamati imani wannan hasken da huskar shi ta yi shine alamar da take nuna cewa wanga imani gare shi wa amma al-kafir amma ita zo gurin kafiri wa fa innaha takhdimuhu ala anfi ita ta daskore shi akan hancin shi sai ta mai kutuho ta kwana in ta buge shi akan hanci alamatan ala kufri malai ce wannan yake nuna cewa alama ce akan wannan kafiri ne daga ta buge ka a hanci kafiri ne kai in kuma ta zo gurin ka wuska ka tai haske mumini ne kai a wannan daba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin ta a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a Qur'ani ke cewa وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الله يكتوى وإذا وقع القول عليهم إذن magana ta tabbata a kansu malaman tafsiri suka ce anan ana nufin hushin Allah in hushin Allah ya tabbata a kansu su waɗanda suke rayuwa a wannan lokaci Allah ya ce akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum Allah ya ce za mu fitar musu daga wata dabba daga cikin ƙasa to kallimuhum tana musu magana annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun cewa lalle mutane sun kasance game da ayoyin mu la yuqinun ba sa sakankancewa haka abin da daba za ta ringa faɗi kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa thalathun idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabli aw kasabat fi imaniha khayran annabi ya ce abu uku in suka bayyana duk wanda ya imani imanin shi ba zai mai amfani ba in dai bai riga ya yi imani ba kafin wannan lokaci na farko ya ce tulu'u shamsi min maghribiha rana ta fito daga mafadarta na biyu ya ce wa dajjal da kuma dujal na uku ya ce wa dabbatul ard da kuma wannan dabbar da za a fi abinda addakwai shine ita wannan dabbai an ce a wasu ruwayoyi in ta zo gurin kafiri tana rubuta mashi aboshin shi kafiru ana rubuta mashi wanga kafiri in ta zo gurin musulmi kuma ta ce mashi ka yi bishara lalle kai mai imani shi ne magana da za ta mamata ne an sama ka cikin wasu bayo wadda da ta isko mana ita ce to kai wane da wane da wane da wane ku kwantar da hankalin ku aljanna tana cin tana jiran kai kuma wane da wane da wane ku yi ta kanku ta ce zan kagan Allah ka ka wannan zamanin ka zo zamanin la haula wala quwwata illa billah wannan kuma dole sai ta zo kafin alkiyama zai zo yadda ka gani ana ce maka damil bensan ka za ta zo tun damil katuroben min da san katuroben ta nawa yanzu ga ma damil bensan ka yin ta zo to haka wannan abin da ake faɗi zai zo zai zo yi abu kamar yadda ake baka labari a haƙiƙanin shi da aka gaya maka Allah madaukake sarki ya sa mu cika da imani malam ya kawo alama ta ƙarshe daga cikin alamomin manya-manyan da ya kawo a cikin wannan littafi sai ce wa khuruju narin min ka'ri adani sai kuma wata wata huta da za ta fito Allah zai fito da wata huta ka san malam aka ce maka Allah zai fito da huta ka kai tsammanin irin wuta gidan ku ce ta dore shayi kwana kwanan nan mun ga abin da ya faru a Amurka Los Angeles ko menene ne faru wuta ce Allah ya fito ba a san ba daga ina ta zo amma ta hisati ana kashe ta ta fito wannan alama ce Allah yake mata to ba ita bace ba wutar da za ta zo ita waccan wutar da za ta zo ta yi wannan balbalin bala'i domin za ta fito min qari adnin za ta fito a guri da ake ce mishi qari adnin qari adnin a shine ce min bahri hadramaut za ta fito daga cikin teku ne ma kashi daga ruwa ma za ta fito dan ka gane ma ba wani abu da zai kusa ya kashe ta daga ruwa za ta fito ruwan hadramaut wannan gurin a yau yana cikin kasar yaman kamar yadda za mu karanta hadisi nan gaba kaɗan insha Allah yana cikin kasar yaman a nan Allah zai fitar da wannan mutai in ta fito menene aikinta ya ce tuhitu bin nasi min wara'i za ta biyo mutane daga bayan su su fita da gudu tana bin su mutane su ganta bakar abin da zaka sheta kuma ga ta nan da gudun bala'i kowa huta zai da gudu ita kuma tana bin mutane tun daga makka can wajen yankin yaman ai yankin yaman yan gabas ne daga can zata faru zata biyo mutane da gudu mutane suna zawa kama a ce ta wuto daga yamai ne ta koro yan yamai su game da yan doso tana bin su a baya su isko yan tawa su zo su biyo ta yan maradi su zo muna da magana mu mata isko mu kara gaban iske yan difa haka zata koro mutane a duniya yace in ta turo su ina za ta kai su fata suquhum min kulli janibin ila ardil mahshar za ta tunkudo mutane ta ga ko ina sai ta tattara su a ardil mahshar ardil mahshar inda za a je a tashin alkiyama kaga ta koro mutane hilin kiyama kuma wahiyya biladish sham ardul mahshar inda za a yi hilin kiyama shine biladish sham shine da inda ake cewa siri a yau can ne tsakiyar duniya an aka duba kart an aka duba kuratul ardiyya an aka duba globe kenan za a gani ita ce a tsakiyar duniya siri ta? a ka'aba ita tana can tana can wajen tana can wajen eto akan ce cewa ita ɗakin ka'aba tana seti da baitul mamur wanda mala'iku suke kewayawa ina ganin taɓa yin wannan karatun ana cewa allah subhanahu wa ta'ala yana da mala'ikun da suke yin ɗawafi ga baitul mamur kullum kamar yadda addakwai mutanen da suke kewaye ɗakin kaba a ƙasa kullum to setin ɗakin kaba in kai sama shi zai kai ka habbaitul ma'amur amma dai ba a cikin filin kaba bane ba ko kuma inda kaba take za a yi tashin alƙiyama a da sai sun nuna cewa za a yi tashin ƙiyama ne a can abdul mashar wanda ya nuna cewa can ne biladi sha kuma malamai suna cewa can ne inda suke yin duniya yake to ala kulli hal ban sani ba yi haka yi la'akari da rubama tana iya yiwa in haka yi la'akari da yanayin yadda tsakiyar sama yake da ƙasa shi ne za a samu sircin cewa tsakiyar duniya da aka yi kuma da cewa yadda duniya take fara da ƙarshen ta ko kuma da inda mutanen duniya suke rayuwa tun da duniya akwai ɓangarori da yawan da ruwa ne a ciki idan aka yi aka yi watakila da inda mutane suke rayuwa za a samu cewa ita siriya ita ce tsakiyar duniya ala kulli halin dai yanzu muna iya koma zuwa ga globe kenan sai mu zuwa mu gani yadda inda siriya take sai magani ya yi ta yi daidai da tsakiyar duniya don kuma ta yi amma dai ba ta yi ba a can ne za a tashi na kiyama ɗin sai annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi daga huzaifata bin usaid al-gafari yake cewa ittala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakar yace wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo inda muke mu da yawa ne muna zamne muna muna muzakara muzakara shine a zauna a ringa ma juna wa'azi faƙala sai annabi ya ce ma ta zakarun menene kuke ma kan kuwa azi da shi ƙalu na kursa suka ce muna tuna alƙiyama ne muna kan ma kan wa'azi game da alƙiyama qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha lan taquma alaikum hatta tarawu qablaha ashra ayat annabi ya ce alkiyama ba za ta tashi ba ba za ta zo ba har sai kun ga alamomi goma kafin ta zo daga cikin wannan alamomin da annabi ya zana sai ce wa akharu annar takhruju min al-yaman daga cikin wannan alamun akwai wuta da za ta fito yace takhruju min al-yaman za ta fito daga garin yaman ai har ita yaman har yanzu yaman ake ce mata ko yace daga can za ta fito tatrudu an-nasa ila mahshari za ta tunkuda mutane zuwa inda Allah zai tado su a kiyama kaga wannan hadisin ya tabbatar maka da cewa in ta zo wannan mutai za ta kore mutane ne zuwa inda Allah zai tara mutane a filin alkiyama kenan bayan wannan abin da malam ya kawo su ne kaɗan daga cikin alamomi waɗanda suke manya-manya wanda su yin suka zo alama ce da take nuna cewa duniya ta zo ƙarshe domin malamai suna bayanin cewa bayan wannan wutai ta tattara mutane a hilin mashar kawai abin da ya saura abu ɗaya alama ce ta ƙarshe wanda ita ce busa ƙaho wanda kuma busa a cikin ƙaho watakila nan gaba kaɗan na ga malin ya yi bayani shi a nan gaba shine karatun wadda zai zo to ba sani mu jinkirta bayanin namu kenan tunda in ba sani ba ko lokaci zai ba mu damu ɗauke shi a yawa muna da sauran lokaci za mu yi ɗaukar shi kenan bari mu jinkirta bayanin namu sai malin ya ce wa ahalus sunnati wal jama'a ahalus sunna wal jama'a yu'minuna bi kulli ma yakunu min umuril ghaibi qabla al-mamati wa ba'da shi duk inda ahlus sunna yake yayi imani da cewa akwai wayansu abubuwa na gaibi wayanda za su faru kafin mutuwa da bayan mutuwa mimma akhbara bihi Allah wa rasuluhu wannan abubuwan gaibin suna daga cikin abubuwan da Allah da manzon shi suka bada labari daga cikin su min sakaratul maut akwai sakaratul maut magagin mutuwa ke cewa da Hausa kaga magagin mutuwa abu ne wanda an ba da labarin shi ko kuma da yawa ma sun gani mutum nawa ne suka gani wanda wani ya mutu a gabansa sun ga magagin mutuwa magagin mutuwa kuma kala-kala ne kowa da irin yadda yake yin shi wani sai kaga in zai mutu sai an riya dakin amma shi Allah madaukakin sarki ya kare wani kuma sai ka gani ya mutu cikin sauki wani kuma zai mutu yana ƙara ne haka abin yake zauwa sai ce wa huduru mala'ikatil maut daga cikin umul gaib kaga wannan umul gaib ne mala'iku na mutuwa za su zo to wa taba ganin su sai wanda zai mutu shine yake ganin kayan shi to kenan yanzu kai tunda baka gani ba ta za ka yi kawai babu su a ahlus sunna sun yi imani da akwai su tabbas tunda Allah ya bada labari annabi ya bada labari za su zo tunda a lokacin da bawa ya zo mutuwa in mutum kirki ne suna zauwa su ringa kwantar mushi da hankali karanta cikin suratul shura Allah subhanahu wataala ke cewa innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu ita tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun lalle wanda suka yi ce illal ladina qalu rabbuna Allah wa inda suka ce ubangijinmu shine Allah sun mastaqamu sannan suka tsayu akan addini in sun zo mutuwa Allah ce ta tanazzalu alaihim malaika malaiku suna sabkowa wajen su yayin mutuwa Allah ta khafu wala tahzanu mun suka sai su ce musu kaf ku ji tsoron komi mutuwa ce ba na ba za ku wala tahzanu kuma in kun yi mutu ba wani bakin ciki da zai biyo baya kaf ku ji bakin cikin komi ku mutu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku kwantar da hankalin ku aljannar da Allah yake muku alƙawari a Qur'ani ita ce za ka to da Allah mutum me yasa ba kai ga wani ya mutu ma yana da riyayi saboda shi ya san inda zai je ya hai rayuwar duniya tana ma rayuwar duniya yana nan a inda yake gidan haya ne da an takura ma rayuwar shi to can kuma an ce ga aljanna can tana jiran shi to dami ba zai ji daɗi ba kaga kenan mala'iku za su zo suna kwantarwa da mutum hankali to wayannan umur ligaibi ne dole ne ahlus sunna mala yace sun yi imani da wannan sannan yace wa fara'il mu'mini bi liqa'i rabbi azza wa jalla mu'mini zai yi farin ciki da haduwa da ubangijin shi shi ma umur ligaibi lokacin da mutum ya zo mutuwa in ya tabbatar da mutuwa zai zai farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin hadisin da aka rawaito cewa bawa mumini in ya zo mutuwa ya yi mutuwa yakan yi farin ciki ya ringa cewa ma a yi gaugawa a ji abin ne shi ku kuna nan kuna ta kuka wai yo Allah ka tanga gidan mu ta zube waye asirin mu ya toni shi kuma yana da Allah ku yi ku yi ku tai ku tai ku binne ku bu ku ji saboda yana farin ciki da abin da zai iske a can to wannan ma yana daga cikin abubuwan da ahlus sunna sun yi imani da wannan sai ce kuma وحضور الشياطين عند الموت kuma shaidanu ma suna zawa a yayin mutuwa aka ce can an ce mala'iku suna zawa nan kuma an ce shaidanu suna zawa kaga kenan ba an baka bayanin ba wajen wanda su shaidanu za su zo ne yayin mutuwa fajiri mutunan banza kafiri kuma sai ce wa adami qabuli imanil kafir inda al-maut kuma za a ki amsa imanin kafiri yayin da ya zo mutuwa saboda kafiri in ya zo ya mutuwa ya ga tabbatar ga mala'iku na sun zo ɗaukar ran shi zai kokarin ya ce ya yi imani sai Allah ya ce a ba ya zuba dai sai daga zo magagin mutuwa za a amshi mutuwar ka za a amshi tuwanka ba zai yi ba shine Allah yake ba mu labari yake cewa hatta idza jaa hatta idza jaa ajaluhum حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا آه كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث Allah yake cewa har sai ɗayan su ya zo mutuwa in mutuwa ta zo mishi ya tabbatar da cewa yanzu wuce za yi qala rabbi irji'un sai ce ya ubangiji a dan bani koda kwana ɗaya ne a ƙara mini shi yanzu kwana ɗaya ta kake zuwa ƙara mini ya yarda da cewa a kwana ɗayan wannan zai yi abin da zai cika mai lada ya kasu amma mai Allah yake bashi amsa yace kalla yace a ba zai yi ba innaha kalimatun huwa qailuha magana ce ne ta baki wanda yake wani cewa amai doshi amma ba za a mai doshi wa min wara'ihim barzakhun ila yawm al kuma ga barzakhun tana jiran su can za su je su yi rayuwa a wara dandana musu kayan ranar lahira idan ka gani za a kyamsan imanin kafiri yayin mutuwa sai ce wal imanu bi ayamil barzakh sannan kuma ahlus sunna sun yi imani da duniyar barzakh ina wasu ake cewa barzakh ko duniya ce mai zaman kanta duk abubuwan da ake a barzaku in ka kwatanta shi da ka ba za ka iya yarda ba domin yanzu abu na farko da aka ce za kai in ka taimakon dai ka ga ramin da ake ka ga ramin da ake ana sa mutane suke amma aka ce maka an binne mutum bayan mutane sun tayi mala'iku za su zo su mai tambaya su zamanar da shi to in ka tambaye kanka a cikin wannan ramin ya za a zamanar da mutane kaga sai gani kwakwalwarka ba za ta amsa ba to amma alamu ne wata duniya ce mai zaman kanta wadda kai kwakwalwarka ba za ta iya gane abin da ake so da kai kai imani kuma in ba kai ba imani da shi imanin kai bai cika ba shi ne ana ya ce wal imanu bi alamil barsa imani da duniyar barsa sai ce wa na'imil kabri wa azabi da kuma ni'imomin da suke cikin kabari da azaba da take ciki dole ne mutum sai ya imani da wannan ba darasukan da suka wuce mun karanta wannan akwai ni'imomi a kabari in mutum Allah mala'ikun Allah suka tambaye shi bayan ya mutu akan wannan tambayoyin guda uku ya bada amsa yi wasa alahu fi kabari za a faɗaɗa mishi kabarin shi kwatankwacin ganin idan shi kai ne kake ganin shi ɗan rami ƙarami bayan kunta in ya bada amsa ya tsira to shi kenan za a buɗe mai kabarin har iya inda idan shi yake gani sannan kuma Allah zai turo mishi abokin hira mai kyan wuska mai kamshi ya taya shi zance ku kuna nan kuna wani kai wani wani shekara biyar a lahira shi kuma yana can suna hira su gani yake maka mai ne yanzu amma wannan shine mutumin kirki wanda ba da amsar tambayar shi shi kuma sabanin haka azabar kabar shine wanda yake ba da amsa daidai yace bai sani ba za a matse mishi kabari har sai haka karin shi sun shiga juna sannan Allah zai turo mishi balbalain azaba a cikin wannan kabarin nashi kaga shi wannan kabarin shi zai matse shi wancan ya samu ni'ima wannan kuma ya samu ya samu azaba shine yace na'imul qabri da azabi mutun ya imani da ahlus sunna sun imani da ni'imomin kabari da kuma azaba shi sai ce wa fitnati lirruhi wal jasad da kuma fitinan kabari ga ruhi da kuma gangar jiki domin akwai bambanci tsakanin ruhi da gangar jiki gangar jiki yanzu mutum ya ita ce kuke ma wanka gangar jikin amma ruhin bai an hudda shi aka hudda ruhin mutum ana yin sama da shi in mutumin kirki ne kayan ya iso sama ta ɗaya mala'iku sun yi kamshin sai su ringa tambaya wannan makamshin daga ina sai a ce wane ne dan wane Allah ya ɗauki shi daga ƙasa sai su ce maraba da shi ma dalla da shi in ya zo za a buɗe sama ta ɗaya a sa ruhin nashi ciki sannan kuma sai a maido mushi ruhi shi ne aka maido mushi ruhin zai ringa jin abubuwan da kuke amma kuma bai iya motsi saboda Allah ya tsaye da gangar jiki amma ruhin yana shi kuma ruhi ba abu ne da kake gani kai to ko maganar da aka ce mutum yana cewa ai gaugawa a kai shi ruhin ne zai ringa magana amma gangar jikin ga tana a gaban ku motsi ma batte gangar jikin za ku je ku binne amma lokacin da kuke binne gangar jikin ruhin yana tare da ku in mutumin banza ne yana cewa ina za ku tai ku bar ni amma ku ku gane shi sai ce to duka wa'innan mutum sai ya yi imani da su sai ce wasu alil malakai da kuma tambayan mala'iku guda biyu tambayoyin da za su ma mutum guda uku wane ne ubangijinka menene addininka me zaka ce game da wannan mutumin amsar da zaka bada shine Allah ne ubangijina addini na musulunci wannan mutumin shine bawan Allah manzon Allah shikenan ka bada amsa wani yayi dariya ya ce wannan amsa ai bata da sauki komai iya zaka ce kowa iya ta amma ko kake iya bada amsa dan kaka iya waka wani littafi yana sai da shirin 20 20 a ce maka tambaye ka bari man rabuka Allahu rabbika har da ce ka je kai ta kara ko ka har da ce su dubu goma in dai mutumin banza ka mata baka iya bada amsa kuma ko baka taba jin wannan amsar ba inda ka mata mutumin kirki Allah zai sa maka amsa ka bada shi ne bayanin saboda haka ba mutum ya mutu ba ashe ashe gaban kabarin shi an binne shi a kewa yana mashi talqini menene talqini yan uwa za a sa mana a gaba ai dukan munan da yan da magaram ne muna gana abin da ake ni a Niger ma binne da magaram da aka rasu ban ga inda ake wannan abu ya abdallah uzkur ahadal ladhi kharajta alayhi min ad-dunya wa iyya شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإذا سألك الملكان عن ربك ونبيك ودينك فقل لهما الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي اللهم إنا نسألك بجاه التربة بجاه نبيك وبحرمة التربة الطيب الطاهر وما دمها اللهم اغفر لهذا الميت في قبري addu'a ba laifi bace ba amma wai talqinin in mutun ya san fasara shi zai yi mamaki wai ya abdullahi ya kai ban Allah da muka binne yanzu tunda ya mun yake wai ya abdullahi ya kai ban Allah da muka binne yanzu uzkur ahad alladhi kharajta alayhi min ad-dunya ka ambaci alƙawarin da Allah ya fito da kai duniya akan shi wahiya shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma sai aka ce wa iza salakal wannan mala'ikun da zasu tambaye ka in sun zo sun tambaye ka an rabbi ka wani biyu kawai mika sun muka tambaya kan ubangijin ka da addinin ka da annabin ka fa kullahu ma ka gaya musu wai amsa ce ake ga in sun tambaye ka ga abin da zaka ce fa kullahu ma Allahu rabbi wal islamu dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu shi wanda ya mutu yana cikin alamul barza a yanzu yanzu ku ga mishi abin da ake wadi an mutu tun a duniya ba kuma shi wa'azi ba hawa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam an mutu ba haka yake yi ba annabi tsayuwa yake yi a gaban kabarin wanda ya mutu yace istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yuz'al ku nema dan uwanku gafara saboda yanzu za a tambaye shi ba ta ake ba ga amsar da zaka bada yo amsa me zaka ga mishi in mutum ya riga ya mutu kawai aikin shi ne kaɗai sai taimake shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya ya tsaya akan kabari ya daga hannun shi ringa roƙon Allah Allahumma ghfir lahu Allahumma thabbithu Allahumma ghfir lahu Allahumma thabbithu Allah ka gafarta mashi Allah ka tabbatar da shi yayin ba da amsa shine kawai abin da zaka iya ma mutum ya mutu Allah ya gafarta mashi Allah ya bashi taimako wajen ba da amsa daidai saboda ba da amsa ita ce tsiran shi akwai wani abu da zaka ma mutum bayan haka saboda haka in an binne mutum Allah jama'a a yi tsaye akan makwantan shi a ringa yawan wadin wannan abin Allahumma ghfir lahu Allahumma thabbit umma tace Allahumma ghfir laha Allahumma thabbitha shikenan abin da zaka yi mishi kenan na alkhairi wanda ka taimake shi in kai mishi haka amma tsakanin Allah wa idza salaka al malakan wannan wa shi ba wani amfani da zata mishi fi sabilillah ku nema mishi gafara ta yi mishi wa idza salaka al malakan da zaku ga ya mishi bayan ya mutu saboda haka anan malin yace wasu alul malakai mutum ya imani da tambayar mala'iku wa anna shuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun sannan kuma ash-shuhada shahidai wanda suka yi mutuwar shahada ahya'un rayayyu ne a wajen ubangijin su yurzaqun Allah yana arzuta su da abubuwan da ya ga dama saboda haka su shahidai yanzu ba mutuwa suka yi ba suna can suna yin wata rayuwar ta daban a wajen ubangiji wannan ma mutum sai ya imani da shi sai ce wa anna arwaha ahli sa'adati mun'amatun kuma ruhin mutanen kirki Allah ya sa musu ni'ima wa arwaha ahli shaqawati mu'azzabatun kuma ruhin mutanen banza suna can cikin kabari ana musu azaba mu ɗan adam da aljannu mu ne bin mujin azabar da take cikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce Allah ya ba dan adam jin daman irin karan da mutum yake a cikin kabari ya kabari yayin da ake mishi azaba da in ka ji karan ya ka mutu saboda tsananin karan karan ne zai kashe ka amma yanzu ga mutum ya taimaka kwanta wanda ya taimaka kwanta ya awa uku a zamani ko aka amma a cikin makwantan tabbas a kowanne suna nan azaba ake musu kai in aka baka dama ka ji karan azawai za ka iya shi ne amma dabbobi Allah ya bude musu suna iya shi saboda dabbobi suna da wata nima da Allah musu da wani nau'i na abun al'ajabi suna iya jin karan wanda yake makwantai yayin da ake mai azaba kamar yanda duk ɗin juma'a ta zo ɗan adam ya wuta ya ta kasuwa ya ta wajen suna ya ta wajen armi amma dabbobi in suka tabbatar yau juma'a cewa dan Allah da annabi bayan sallah asuba ka dan leka awakin ka kaya suke babu yanda za ka isko dabba a kwance hankalinta a kwance tana cin ciyawa ba zai yi ba za ka gane su sun yi tsit sun yi shiru jira suke su gani wai yau ne ko kuma dai ba yau bane saboda sun tabbatar da cewa alkiyama na juma'a amma dan adam ya shiga sha'anin shi sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal ijmaa har ila yau yu'minuna bi yawmil qiyamati al kubra alladhi yuhyi Allahu ta'ala fihi al mauta sun yi imani da ranar alkiyama mai girma wadda a cikinta ne Allah zai raya matattu wa ya basu al'ibada min kuburi zai tado da bayi daga cikin kaburburan su da aka binne su sun mai hasibu sannan yi musu hisabi wa yau nuna bin nafi fi so ya zine bayanin namu ɗazi da muka ci zan mujen kirta yau ya ce ahalu sunna sun yi imani da busa a cikin kawo shi ne nafi fi so malamai sun sun yi bayani sun samu ƙara wa juna sani dangane da busa a cikin wasu ka ce busa biyu ce wasu ka ce busa uku ce malam ya ce wa annan israfil alaihi salam multaqim alqarna muntazir al'amra bin nafr shi mala'ika israfil sunan shi kenan yana nan ya rike kahon a hannu kuma ya ɗora a baki kawai jira yake a ce busa ya busa ba yanzu ba tun tun tun can jumawa haka yake yana nan ya dora bakin shi ko yanzu Allah ce mai busa kawai busa ne a bakin shi sunan shi israfil mala'ika na busa ke sai ce wahiyya nafhatani ala sahih akan zance mafi inganci malam yace busa ce guda biyu wannan shine abin da malamai da yawa suka tayi akai wa qila thalathu nafakhat wasu kuma suka ce a busa ce guda uku al'ula busa ta farko nafhatul faza'i ita ce busa wadda take ta firgitarwa wadda in aka busa ƙahon duk inda wanda ya ji wannan busa yake sai ya firgita zai firgice ya ruɗe hankalin shi gushi wasaniya ta bi kuma nafhatus sa'aqi ita ce busa wadda take ta tsawa wadda in aka yi ta kuma ya tagayyaru bihal alamul mushahad duk duniya ya ta rikide in duniya tarki ɗaya wa ya tallo nizamu tsarin duniya zai sauya sai ka gani dutse a sama sannan kuma itace sun juya sun koma ƙasa komi sai ya ruɗe ya rikici komi zai ta kwalkwale wa fi halfana'u wa saq a cikin shi ake su ake yin tsawa kuma a cikin shi ne kowa zai ƙare duk abin da ka sani ƙarshen shi kenan daga an yi wannan busar ƙarshen komi ya zo wa fi halaku man qadallahu ihlaku a ciki akwai hallakar duk wanda Allah ya rubuta hallakar shi sau da aka yi wannan busa kowa sai ya mutu banda wasu 'yan tsirarin mala'iku 'yan kaɗan da mala'ika mutuwa da mala'ika jibri da shi mai busai ɗazurwa ya cewa su kaɗai za su yi saura in aka busa ƙahon wannan wannan busai na fukatusak su biyu ne kaɗai za su rage Allah zai yi tambaya wa da waye saura a duniya bai mutu ba da kwari da mutane da aljannu da komi da ba kowa a duniya sai su kai za a ce wa mala'ikan mutuwa da da waye saura ya ce girma ya tsarkaka a gare ka ya ubangiji wanda ya saura da mala'ika jibrilu da israfil mai busa da kuma ni bawanka mai bukata sai Allah ya ce to a ji a ɗauko ransu yanzu a ji a ɗauko ran mala'ika jibril shugaban mala'iku in an ce maka mala'ika jibril zai mutu kai waye da baka mata mutu za a ɗauko ran mala'ika israfil mai busa in ya ɗauko ransa shi mala'ika mai ɗauko rai sai ya dawo yan Allah sai ya ce an gama Allah ya tambaye shi to yanzu waye saura a ban kasa sai ya ce kowa babu saura baban kama bukaci to yanzu shi ba zai ɗauki rai Allah sai ce mashi mutu mutu ko ya mutu yanzu rawa babu kuwa sai Allah ya tambaya limanin mulkin yau yau mulki nawa ne ne ba zai ba da amsa ba kuwa liman mulku al-yawm Allah zai ƙara tambaya mulki nawa ne ne babu mai amsa sai Allah ya ba kanshi amsa ce lillahi al-wahid qahhar na Allah ne shi kadai guda daya al-qahhar kuma ga wurtacce wanda mulkin shi ya yi ya wuce na kowa in akwai kuma mai mulki ya motsa babu wannan ita ce karshen duniya daga bisani kuma Allah zai tada mala'ika mai busa Israfil sai ya busa ta uku wadda ita ce ake ce mata nafhatul ba'th busa ta tadowa in ya busa kaho duk wanda ya mutu tun daga lokacin annabi adamu har ƙarshe kowa sai ya taso kiyama ta tsaya kenan zai busa kaho sai a tashi fa idza huwa al-qiyamu li rabbil alamin sai mutane su tashi ga baki daya za a je wajen Allah ubangijin talikai wanda wanga yake nuna cewa an yi rayuwar duniya an ƙare yanzu kuma alkiyama ta fara kowa zai fito daga inda aka binne shi in kayi shekara dubu saba'in a ƙasa to yau za ka tashi saboda annabi adam ma taso wa zai wanda daga dukan ma'ayanar ɗiyan shi ne to shi ma ya taso sannan kuma za a tattaru za a shi gaban allah a daidai lokacin kuma da allah zai zubo hushi irin hushin da bai taɓa yin irin shi ba tun da ya halarci duniya za a kyale mutane a shi ne muka karanta hadisin shafa'a bayan mutane sun yi shekaru da dama a tsaye allah ya sabko rana kusa da kwakwalen mutane mutane suna zuwa wani zuwa shi daga nan hakkunan waccan ta ƙarshen lafal wani kuma zuwa shi bakin nan wani kuma bakin nan wani kuma zuwa shi har bakin diga digin ƙawawan shi iya imanin ka iya zuwa da za ka yi mutane sun yi ma a tsaye azaba ta yi azaba allah ya kyale kowa ya kyale kowa yana shan azabar rana a ran nan ne aka ce za a sanya inuwa Allah ya ce yau maladilla illa zilla ranar da babu wata inuwa sai inuwa shi annabi ba da labarin wani su mutane da Allah zai musu inuwa saboda wannan ranar da za a sa in mutane suka gaji suka damu da wannan yanayin da ake ciki shi ne za su ce to wai su wata Allah yanzu ko wuta ce ma ƙarshen su ne su a sa su wuta wanda tsayuwa sun da ne da Allah a zo a yi hisabi ɗan aljanna su yi aljanna in wuta su yi wuta shi ne za a fara bin annabawa fa neman ceto da Allah su yi wajen Allah su nemo ceto Allah ya a ba Allah haƙuri Allah ya zo ya yi hisabi saboda Allah ya tara mutane ne a tsaye ya kyale su shi ne da ƙarshe in aka zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai je gurin Allah ya yi sujada yace zan yabi Allah da wa'ansu kalmomi wa'ansu kalmomi ne annabi ma bai sani ba sai a lahira za a gaya mashi su zai yabi Allah da wa'ansu kalmomi sai Allah ya yi magana ya ce ka tashi ka roƙa za a baka ka nemi ceton wanda kake so a baka sai Allah ya ce ya ubangiji a kalla al'umma a zo a masu isabi sannan Allah zai zo ya waye al'umma ma a fara zancen za a yi isabi wannan shi ne yanayin da duniya za ta ƙare bayan wa'in alamomi da muka ambata kuma za a yi busa wannan guda biyu kamar yadda nan malam ya ce busa ce a kan zance mafi inganci busa guda biyu busa ta farko ita ce nafhatu saq busa wadda take kashe kowa da kowa busa ta biyu ita ce kuma nafhatul hashar ita ce wadda za a tada kowa da kowa shi sa a can Allah yake cewa wani fi hafi ofura fa'iza hau kiyamun yanzu in aka sake busa ta biyu sai kaga kowa ya tashi tsaye ina fuskantar inda za a yi idin mashar domin aji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa fariya saboda kurewar lokaci kenan anan ya kamata mu tsaya za mu tashi gaba ta gaba sati mai zawa insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh